لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya haɗa mu a wannan rana ta Laraba wanda yau biyar ga watan hudu hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1400 da 43 wanda kuma ya dace da biyar a ya dace da goma ga watan 11 miladiya 2021 muna cikin karatunmu na littafin shadibiya yau darasinmu na? to mun manta lissafin darasin insha Allah ta'ala zuwa ranar ita za a lissafa mana zai dai kai na goma sha wani abu insha Allah eh? talatin da wani abu? to shi kenan yanzu dai mu ce talatin da yan kai da bakwai to alhamdulillah darasin mu da zamu yau shine talatin da bakwai a cikin littafin mu na shadibiya in ba kuma ta ba mun gama bayani akan hamzatani min kalimatin yau zamu tashi hamzatani min kalimataini shi yace babul hamzataini min kalimataini da yace babul hamzataini min kalimataini badahatan yana nufin hamzata qat'in baya nufin haduwan hamzatul qat'i da hamzatul wasli dan mun san za su iya haduwa ko yanzu misali illa man sha sha an yi ta haka ne illa man sha an yi ta khiza sha an yi ta khiza faman sha atta khaza faman sha atta khaza kaga sha'a itta khaza ba wanda muke magana duk da ta sha'a kalma ce daban itta khaza ma daban fa idza anzalna alaiha alma'a tazzat alma'a ihtazzat kaga ba wanda muke magana ba saboda wannan itazzat hamzatu waslin ce to yanzu muna magana inda alhamza guda biyu suka hadu dun na qata'i dayar karshen kalma ta farko dayan farkon kalma ta biyu to su ne yake so ya faɗa mana fuskokin malaman ƙira'a a gun wa'annan abin in mun ci karo da su sai yake cewa wa asqata lula na faɗa mana ita shadibiya dole ne wato hatta karanta abiyat dinta sai ka karanta ko dai da qira'awa ne ko da riwayawa ne nan wa asqata lula in ka ce wa asqata lula ka kare baitin dole za ka yi nakal anan wa asqata lula fi ittifaqihima ma'an idza kanata min kilmatayn fatal ala yace wa asqata lula ya jefar da ta farko fittifaƙihima yayin dace wasu ma'an baki ɗaya idza kanata min kilmatain in sun zamo a cikin kalma biyu wani ne isqatin ta farko fatal ala abinda shurra suka ce wannan abin da ya faɗa shine ra'ayin mafi yawan malamai a saƙiƙa an ta kuna saƙiƙa tuhiyar ula wa illa hunaka man zahaba ila anna saƙiƙa hiya saniya وهي أول الكلمة الثانية me yasa suka tafi mafiya suka tafi akan cewa ta farko kamar da shi ma ya sarraha domin suka ce ita alhamza ta suna abin nan mamdud hatta wasu daga cikin malaman kira'a sun yi iskatsinta a wasu kalmomi wanda alhamza biyu bata haɗu ba ina misali yanzu mu ɗauki zakariya'u zakariya wannan suna ne mamdud ko to kaga zakariya'un nan menene sharbi kita wa kul zakariya duna hamza jami'i sihabun haka ne ko da hamza da kisa'i da hafsu sun jefar da alhamza zakariyal mihraba kaga sun yi kuma wannan kaga ita ta ƙarshen kalma ta farko ce zakariyar mihraba to tunda an samu cewa daga cikin wasu kira'o'i ba a ma samu haɗuwar alhamza biyu ba an yi iskatin alhamza ta suna mamdud to wanda shi zai rajjaha mana cewa idan suka haɗu aka jefar da ɗaya to ta farko ce dakta na kamar ka ɗan daga yatsa haka to to to to to to to shi kenan yawwa wa ƙul zakariya duna hamzi jami'ihi sihabun yawwa kaga wannan hujja ce mai karfi duk wanda ya tuhume ka in kana mala susi duk wani mai hafsin da ya tuhume ka ya ce kana me yasa kake iskaɗin alhamza ka ce kai ma mai hafsin kana iskaɗinta tun da kai ma baka cewa zakariya'u zakariya kake cewa to ni ma mai laifi na danna iskaɗinta wa hiya sabatat qira'atan aidan mun gane ko to yace a kaja amruna minas sama'i inna awliya ula'ika anwa'u ittifaqin tajammala kaga na sai ce kaja amruna yanzu wannan da qira'a wa an karanta wannan baitin kaja amruna qira'an fatal aladin shi da kansa domin yanzu wannan alhamza da aka jefar ta farko ce ba ta biyu ba kaja amruna kaga an jefar da a din yawwa kaja amruna minas sama'in na auliya kaga bai ce minas sama'i abin nan ba yawwa to sai yake cewa ula'ika wato auliya ula'ika auliya ula'ika yake ta anwa ittifaqin wannan su ne dangogi na dacewar alhamza da suka haɗu da harkoki iri ɗaya fataha fataha kasara kasara bamma bamma to a nan abinda suka ce ita mai fataha fataha tana da yawa a cikin ƙur'ani kasara kasara ma amma bamma bamma kwaɗe ce tak an hutar da kai auliya ula'ika baka da wata sai ita mun gane ko to abu amur ya jefar da ta farko to a nan kamar yadda muka ce ya hatamin an ta kuna saƙi tsatu hiyar ula wa an ta kuna hiyar saniya to yanzu ga mutumin da yake karatu da ƙira'an abu amur mun san akwai riwayar duri akwai riwayar susi al'imamu susi baya jan ja'iza ga baki daya duri yana da wajahani to yanzu idan mutum yana karatu da riwayar susi ya za mu gane cewa ta farko aka jefar ko ta biyu aka jefar in yana karatu da riwayar susi kuma mutu abin da ke so in ce misali mu ce minas sama'i in kuntum minas sama'i in kuntum ya za mu gane cewa ta farko aka jefar idan muka ji bai ja ba to mun gamsu cewa ta biyu ya jefar ya tabbatar da ta farko afuwan kai abin nan in muka ji bai ja ba ta farko ya jefar ta farko ya jefar tunda ita ce muttasila amma idan muka ji ya ja to mun san ta biyu ya jefar ga wanda yake karatu da riwaya susi kenan to shi ko na'am yau ta zama ja'iza mun fasila eh kwarai da gaske kaga yanzu idan ya jefar da ta farko ta zama da ja'iza mun fasila to kuma susi baya janta tunda baya janta kawai shikenan sai mu ji a ce minas sama'in kuntum haka za mu ji yayi to wanda ke karatu da riwayar duri mun sai yana da wajahani ko dai ya ja mun fasila ko kuma ya kijanta to kaga yanzu idan yana karatu da riwayar duri yana jam ja'iza mun fasila idan ya ja ba mu san abin da ya ba ya tamil an ta kuna saqita hiya al-ula an ta kuna thaniya saboda yana jin ja'iza mun fasila kaga in ma dai ta farkon ya jefar to yana jan mun fasila yanzu ya ja ta idan kuma ta biyun ya jefar dama mutasila ce to ba za mu iya ganewa ba to amma idan yana yin kasuru to nan ne za mu gano shi lokacin da ya zo nan in yana yin kasuru da mun ji ya ja to mun san cewa ta biyu ya jefar da mun ji ya ki ja mun san ta farko ya jefar mun fahimci wannan gabar to to sai yake cewa wa qalun wal baziyu fil fatahi wafaqa da malan qalun da malan bazzi alibir kafir fil fatahi wafaqa sun dace da malam abu amur a wajen alhamza mai fataha wa fi gairihi ko gairiha kaliya wa kalwawi sahala sai ya ce wa fi gairihi ai gairin hams to a cikin wani wato gairin abin maftu gairin fatahi kenan wa fi gairin fatahi to amma wurin da ba fataha ba ce ba kaliya wa kalwawi sahala sun yi mata tashili kaman ya'un idan mai kasara ce sun yi mata tashili kaman wawun idan mai zamma ce da yake cewa wa qalunu wal baziyu fil fatahi wafaqa qalun idan yazo ce ja amurna ja amurna domin ja a amurna shi ma malam bazzi haka zai yi kun ga bazzi rawi da na ibnu kathir kuma ibnu kathir dama baya jan ja'i zan fasala ga baki daya to shi ma kaga za mu iya cewa idan ya zo za mu ji ja wanda yake karatu da riwayar bazzi a ibnu kathir irin wannan ja amurna za mu ji ja zai yi ko ba zai ja ba da mun ji ya ja mun san ta biyu ya jefar domin yanzu wannan wajiba ce mutasila ya tabbatar da ta farko kenan da mun ji ya ki ja mun san ta farko ya jefar ta zama ja'iza a wajensa kuma dama baya jan ja'iza mun fasila mun gane wannan ko to dai ce wa qalunu wal baziu fil fatai wafaqa to wa fi gairihi wanne ne gairihi an takuna abin nan abin nan an maksura an takuna maksura aw mazmuma min as-sama'i in kaga sai ya zamo min as-sama'i in min as-sama'i in wa qalun wal baziu kun ga shi malan qalun da malam bazzi a me suke abin nan ta farko ta farko su duk abubuwan da za su yi ba a gun ta biyu bane ba akan ta farko ne tun da dama shi ma ya gina maka ya ce maka wa aska tsalula domin duk hukuncin da zai maka yanzu akan maganan ta farko muke yi ba mu tsallaka ta biyu ba mun gane ko to kenan za mu ce malam kalunu ya jefar da ta farko mai fataha amma in mai kasara ce zai yi ta farkon nan tashili wanda yake tsakanin alhamza da ya'un sakina idan mai zamma ce tsakanin alhamza da wau sakini kamar yadda mun yi bayanin tashili a karatukanmu da suka gabata to shi kenan to yanzu mun gama da wannan fuskokin na malam bazzi da malam kalun mun riga mun fahimta cewa za su yi mata farko tashili idan mai kasara ce ko in mai zamma ce in masu fataha ne sun jefar da ta farko shi ke da mun gama da wannan to gaskiya ne to yanzu mu kawo misalin masu fataha ja amurna falan ma ja amurna na jaina falan ma ja amurna kaga mun ga abin nan eh yawwa to yanzu mu dauki minas sama'i'in yanzu za mu zo shin yanzu wannan alhamza tun da an yi ta tagayirinta yanzu ta tashi daga alhamza ta koma wani abu daban to za mu zo nan wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin yajiz qasruhu wal mad ma zala adala zai mana bayani tunda kayi tagayirinta misali yanzu ta tashi daga alhamza kaga hatta a wajen malam bazzi da malam kalun ka iya ja ka iya kinja wa in harfin madin qabl hamzi mughayyir to mu dauki haula'i in haula'i in haula'i in ko kuma haula'i in haula'i in haula'i in mun faɗa muka ce alhamdulillah zaka ce mata i yi sauti ne na yawar da ka ja to yanzu nan zaka nemo tasiri tsakani alhamza wacce take maksuriya zaka mata sili mun faɗa tsakanin alhamza mai kasara da sautin ya'un da kaja idan mai fataha ce tsakanin alhamza mai fataha da sautin alif za ka ce ma alhamza mai fataha a in ka ce sawab wannan din sautin mene sautin alif ne to wannan tsakanin kai baka ce a ba sai ka ce ha misali ya za mu ce mai fataha akwai da yake ƙashi ba wanda iskadin ta yake in sun haɗu a hilahun ma'allah a hilahun ko da yake wannan ba shi ba su muke magana ba yanzu a'a yanzu ma kasara da kasara muke so a yi minas samayi in kuntum minas samayi in kuntum minas samayi in kuntum eh yawwa على البغاء إن أردنا على البغاء إن أردنا إيه يو من النساء إلا ما ملكت كاك دوك كسرة كسرة ومن وراء إسحاق duk ga sanan dama bargaja shi walaysa lahu ah, walaysa lahu min dunihi awliya wa ulaika awliya wa ulaika ita dama mun ce ita kadai ce kawai eh wannan ai waje hali ne zamu zo zamu zo waje hali ne zamu zo insha Allah mun fahimci wannan wa fi ghairihi kaliya wa kalwawi sahala wanda ba mai fataha ba makasura za a matasili tsakanin alhamza da ya'u mai zamma za a matasili tsakanin alhamza da wawun kamar yadda bayani ya riga ya gabata kun gama da wannan sai ya ce wa bi suwi illa abdala thumma adgama su biyun kalunin nan da muke magana da shi da bazzi innan namsa al'amaratun bi su'i illa ko ko lahibbul lahul jahar bi su'i ne ake nufi eh yawwa ba ubari uba yawwa innan namsa al'amaratun bi su'i illa to sai ke cewa wa bi su'i illa abdala thumma adgama bisu'i illa abdala sun yi idigamin wawun afun alhamza kai sun yi ibidali tun da aikin su dai kullum akan me alhamzan nan ta farko abdala sun yi ibidalin ta ta zama sun ma'adigama sannan suka shigar da ita kenan bisuwi illa bisuwi la yuhibbu Allah da jahar bisuwi wau mai kasara khalis bisuwi illa kenan da wajen malan kalun da malan bazzi sai ya ce wa fihi khilafun to amma a cikin wannan kalmar akwai saɓani laisa makufalan kun ba abu ne wanda yake a kulle ba a san shi ba a fili yake kowa riga ya san shi ma'ana yana so ya ce maka da malan kalun da malan bazzi suna da wajahi na biyu wane ne wajahi na biyu shine asalin qira'arsu asalin qira'arsu wa qalun wal bazir bil fatwa wa baqa wa fi ghairihi kalya la yuhibbu Allahu al jahara bis suwi min kai wai na kuma eh yawa inna an-nafsa al-ammaratun bis suwi illa bis suwi illa bis suwi illa ina tafi nisa kenan yana da me ko da tasiri ko idigami idigamin shi ya fi sauƙi shi sa ma ya fara ambatansa idigamin shi ya fi sauƙi in ka kwatanta da tasiri kenan suna da waje hali ko dai su ibdalin alhamza ta farko su mai ita wawun su shigar ita a cikin wawun an samu wawu guda biyu sakiri da mutaharriki ka'ida za a shigar da sakiri a cikin mutaharriki ko kuma su tashilin ta ta farkon nan shikenan sai su taƙiƙin ta biyu innan nafsa la'ammaratun bi suhi illa bi suhi illa haka mun gane ko to shine wajihin su na biyu to mun riga mun gama da wannan sai yace walukhura kamaddin inda warshin wa kumbulin yanzu mun tashi daga alhamza ta biyu ta farko mun koma ta biyu sai yace walukhura to ita alhamza a'a haba Allah gafa ta bala mai muka yi haba da Allah wai yaushe za mu ga mashaɗi biyan nan da Allah wannan abu baya da wata wahala to amma dai ni ina ganin yawa kunga kunga kunga mu ƙara kunga mu ɗan ƙara biyu mu ƙara biyu shikenan kenan wai yanzu bayan Allah nan yadda kuke da kwakwalen dauke da littafin Allah kwakwalen take dauke da Qur'ani malam komai zaka zo ka tusa ta tafi malam Allah ruwa wa asiri to sai yace walukura kamaddin inda warshin wa kumbulin ita wannan ta biyu kamaddin menene kamaddin yani hiya musahala ta biyu kamar ja ne inda warshin wa kumbulin a wajen malam warshu da malam kumbul yanzu idan kuka duba ibn kasir ya rabu biyu malam bazzi ya tafi tare da malam kalun shi kun malam kumbul ya ce warshu ne abokinsa ai ba wata matsala dama akan samu ya'yan gida biyu ko ya abokantaka da ya'yan wasu gidajen to shine sai maka wal ukhra ka warshi kamar din inda warshin wakumbulin ta biyu kenan yanzu za mu yi taƙiƙin ta farko mu yi tashilin ta biyu nan idan muka duba da malam warshu da malam kumbul da masu fataha da masu kasar da masu bamma duk haka hukuncin yake misali ja'a amruna ja'a amruna ja'a amruna kaga a mun yi taƙiƙin ta minas sama'i in kuntum auliya ula'ika kaga anan su sun yi taƙiƙin ta farko sai ya ce wa ƙada ƙila mahadul maddi an ha tabaddala to a wata faɗar sai aka ce mahadul maddi tsantsan ja tabaddala ma'ana tabaddala alhamzu wannan sai zama alifin itilaq wato a wata faɗar aka ce a'a ita wannan ukura ɗin ba ta sili ba ne ba mahadul mad tsantsan ja ne to sai suka ce a nan za mu yi la'akari mu ga cewa abin da ya biyo alhamzan nan ta biyu sakini ne ko mutaharriki idan ya zamo cewa mutaharriki ne almaddu a nan min ƙabili tsabi'i ja a hada kumul mautu ja a hada kumul mautu yanzu wannan alhamza ta zama harfin mad saboda abin da ya biyo bayan ta mutaharriki ne to sai ya zamo cewa sakini ne ja a amuruna ja a amuruna za ka ja menene harka shida shine mahadul mad kaga kenan yanzu kana da me kana da tashili wanda dama shi babu wani ja tare da shi ko kuma ka ja ibdali mad saboda abin da ya kasance baya ya biyo wannan ya zamo cewa sakini ne mun fahimci wannan to na'am eh eh kwarai to nan ba ai kaga sakini ne kwarai da gaske eh kwarai da gaske eh sosai kwarai da gaske eh ai na gaya muku wani malami ya ce ai shi bai daba ko shi wannan hamsa ne kawai min kalimata min kalimata ne sai an zata mu ita ai an zata mu da ita sai kalma bai ta gashin kanta a din ita ma zaman kanta take sai ai ce wanda sai wanda tare ne mun gane ko to sai ya ce wa fi ha'ula in wal biga in liwarshihim biya'in khafifil kasri haka ne eh ba'dun ba'duhu mutala haula'i in wa fi haula'in wani haula'i in kuntum sadiqin ko an bi'uni bi asma'i haula'i in wa fi haula'in wal biga'in liwarshihim biya'in khafifil kasri ba'dhum mutala a wajen haula'i in da kuma yawa abinda na manta mana idan akwai wajahi da ban ambata ba akwai wajahi da ake karawa a wajen abinda ya zamo sakini bayan alhamza na ibdali kasaru duk da ta bai zama mushtahir ba amma dai akwai shi misali yadda ka ce ja a hada kumul mautu ja a muruna akwai a muruna amma wannan lam yashtahir abin da ya fi yin fitan nan shi da tasiri da ibdali mad domin idan muka duba ka'ida ce idan aka sami abin nan aka sami harafi na ja sai kuma harafi sake ne ya zama kaman ya zama mai madin lazim ina fata mun gane to shine kwarai da gaske fuska biyu gare ka ko kai tasiri ko kuma ka abin nan ko kuma kai ibdari kasuru ƙwarai da gaske da ba shi mane ba ya ce walo kura kamar din shi ma ya fara ambata wannan kamar yana nufin tasiri kenan inda warshin wa kumbulin to sai ce wa fi ha'ula'in a wajen ha'ula'i'in wal biga'in da kuma biga'i'in a radina liwarshihim a wajen malam warshu biya'in khafifil kasri da ya'un wacce take mai kasuriya nan khafif ba wai yana nufin cewa za ka ikhtilasin kasar ta a'a kawai ya'un ce khafif don ya nuna maka ba tasiri ba kuma kenan fuska nawa gare ka kaga dai in muka duba bega in ya za mu kanta gwajin malam warshu na farko alal bega yi ina radina a bega yi na radina tasiri alal bega na radina in muka yi la'akari da sukuni ko albiga'i na radina ibdali kasuru afuwan na manta muku wancan babu wancan wajahin da na faɗa gaskiya na na abin nan ibdali kasuru babu shi babu shi gaskiya babu shi saboda ana yin ibdali kasuru ne a lokacin da aka sami harka arida in aka sami harka arida yanzu wannan in a radina sai aka yi naƙalu harakatul hamzi ila sakini qablahu akwai ibdali kasar shi nake so in ce amma lam yashtahir bai yi shuhura sosai ba kana da alal bigha me za mu ce yawa al bigha ina radina alal bigha ina radina me za mu ce inda radina mun yi la'akari da harakan nunin a halin yanzu ya zama kamar ja ahada to kenan yanzu biga in fuska nawa gare mu hudu mu jero su na farko tashili alal bigha'i na radina daya alal bigha'i na radina alal kakasarin ibdali bigha'i na radina alal bigha'i na radina alal bigha'i na radina ya mai kasara malam musa kafin mu ce su ba kana ji ba ka fahimce su ko baka fahimce su ba na farko tashili alal bigha'ihi na radina mun yi tashili na biyu ibdali tul alal bigha'i na radina ibdali kasru alal bigha'i na radina nawa kenan alal bigha'i na radina ya mai kasara hudu kenan to da ya ce wa fi ha'ula'i in wani biga in da rashin to ha'ula'i in fuska nawa gare mu uku ha'ula'i in na farko tasiri ha'ula'i in kuntum tasiri ha'ula'i in kuntum ibdali mad sai me sai ya maka suriya anan babu ibdali kasuru ba a samu naƙalu yawwa yawwa mun fahimci bambanci nan me yasa ba mu samu ibdali kasuru ba saboda wannan sakin din babu wata harka da aka dora masa mun fahimci wannan to anan mu ɗauki waccan abin na cikin suratun nisa abin na kai azab lastun na ahadin minan nisa in ittaqaitun in ittaqaitun ko to nan yanzu afuwan mu koma yanzu ha'ula'i in malam bazzi abin nan kumbul fuska nawa gare shi wajen haula in biyu don ba shi da ya mai kasara don kaga ya ce wa fi haula in wani biga illiwar shihim biya in khafifil kasri kenan ashe malam abin nan kumbul bashi da ya mai kasara sai dai tashili da ibdali mad to sannan bega in shi ma mai gare shi fuska biyu tashili da ibdali tul kaga bashi da ibdali kasr baya da ya mai kasara mun gane wannan to mu zo minin nisa'i in takaitun ita ma alhamza guda biyu fuska nawa ke ga malam wasu anan eh ka ahadin minan nisa'i ni takaitun mai muka yi bidari dun minan nisa'i ni takaitun tasiri minan nisa'i ni takaitun to shi ma abin nan kumburi yana da wannan fuskar yana da tunda wasu ne sai ba ta kafa ba yana da wannan fuskar shi ma anan yi muwafaqa da warshi a wajen ibdali kasru mun gane ko idan aka abin nan ibdali tsul nazarin da cewa ita wannan nunin sakina ce ibdali kasru nazarin da cewa harka ta tsari a ce ba asaliya ba eh kenan kaga wannan min nisa'i in taqaitun da malan kumbul da malan wani kowane fuska uku gare shi tasiri ibdali tsul da kuma ibdali kasuru mun gane wannan to ta shi ke da wuta eh babu ayya maka yace wa fi ha'ula'i wa fi ha'ula'in walbiga in su biyu liwar shi yin biya in kafifin kasari banda su babu ya mai kasara yanzu a wajen minan sa irin takaitun babu ya mai kasara saboda bai nasi a kai ba kaga mun ce da malam umbul da malam wasu kowa fuska uku gare shi ibdali tsul ibdali kasaru tashili amma wajen bigha'in mun ce malam warci fuska hudu gare shi ibdali tsul ibdali kasru tashili ya mai kasara malam kumbul bai da komai sai fuska biyu tashili da ibdali tsul ba shi da ya mai kasara bai da ibdali kasru sama shi baya da kalu haula'in warshu uku gare shi ibdali tsul ya mai kasara tashili malam bazzi a abin da malam kumbul biyu gare shi ibdali tsul da tashili shi kadai na'am eh ban ji ba bari dakta ina za eh yawwa shi ma yana nufin wa mura'atan mu'minatan wa habat nafsa lin nabi in arada nabiyu shi ma haka in arada wannan tambaya taka ta yi kyau shi ma wancan a wajen malin warshu fuska uku gare shi na farko yana da tashili ibdali tsul nazaran li'asalin nun hiya sakina yana da ibdali kasar kuma nazaran da nakali da aka wo dakta me kake cewa kuma za ka ga ai babu wani abin nan insha Allah dai wannan wazo ba wani abu dai wanda ke